الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم للملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لناجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لقد أمر الله تبارك وتعالى بهذه الآية بأمور كثيرة أولا بتقواه حسب الاستطاعة والسمع والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة يكن ذلك الفيل منكم أيها المؤمنون خيرا لكم في الدنيا والآخرة فإن الخير كله في امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به وقبول نصائحه والانقياد لشرعه والشر كله في مخالفة ذلك ولكن ثمة آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقات المأمور بها وهي الشح المجبولة عليه أكثر الناس فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة وما وقاه الله تبارك وتعالى شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون لهذا قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب بل لعل ذلك شامل في كل ما أمر العبد به ونهي عنه فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج لما قبلها لا يفلح العبد بل خسر الدنيا والآخرة وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاة الله تبارك وتعالى فإنها ليس بينها وبين فيل ما كلف به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والتبصرة لمرضاة الله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يفلح العبد وينجح العبد ويفوز كل الفوز ثم أمر الله تبارك وتعالى مرة أخرى بالإنفاق في سبيله فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله ووضعها في موضعها وطلب مرضاة الله تبارك وتعالى فإنها تسمى قرض حسن فالقرض الحسن لا بد له من هذه القيود فإنكم إن تقرضوا الله تبارك وتعالى قرضا حسنا يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم فإن الله تبارك وتعالى يكفر الذنوب بالصدقات والحسنات قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله حمدا لا نفاد له جار على مر ما يقضى وأطيبه ثم صلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم وآله والصحاب الغر كلهم ما أشرق الجو من أنوار كوكبه عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى لقد ختم الله تبارك وتعالى هاتين الآيتين باسمه الكريمين أو باسميه الكريمين وهو والله شكور حليم والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجزيم عليه الأجر, الأجر الكثير ويشكر الله تبارك وتعالى لكل من تحمل الأثقال والمشاق من أجله سبحانه وتعالى وناء بالتكاليف الثقال ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه وحليم أي أن الله تبارك وتعالى لا يعاجل بالعقوبة لمن أصاب بل يمهله ولكن لا يهمله بل يؤخره الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى كما قال المولى جل جلاله وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يتقبل منا الحسنات ويتجاوز عنا السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين.
وعزائم مغفرتك آمين.
والسلامة في كل إثم آمين.
والغنيمة في كل أمر آمين والنجاة من النار آمين.
إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين آمين yan wa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya ubangiji Allah ta'ala yana cewa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun anan Allah subhanahu wataala ya yi umarni har guda hudu Allah ya ce a ji tsoron shi gwargwadon jin tsoron shi Allah ya ce a yi sauraren maganar shi, a yi ladabi da biyayya gare shi ga annabin shi, a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce, kuma ku ciyar da dukiyoyinku, ciyar da dukiyoyin zai zamantowa alkhairi ne gare ku. Ma'ana, ku yi ciyarwa wadda take ta dole a kanku, wadda in kun yi akwai lada, in kun ƙi akwai zunubi. Ku yi ciyarwa wadda take ba dole ba ce a kanku, amma in kun yi akwai lada, idan kun bari kuma ba ku da zunubi amma ba za ku samu lada wurin Allah ba. Kenan Allah ta'ala yana cewa idan kuka yi irin wannan aiki, to wannan aiki zai zamantowa alheri ne gare ku a duniya zai zama alheri gare ku ranar lahira domin alheri gaba ɗayan shi ya tattara a cikin yin aiki da abin da Allah ya ce a yi alheri ya tattari gaba ɗayan shi a cikin karɓar nasiha Allah subhanahu wataala alheri gaba ɗaya ya tabbata a cikin mika wuya da jawuwa ga shari'a Allah subhanahu wataala haka ma dukkan sharri gaba ɗaya yana cikin saba ma abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi yana cikin kin karban nasiha Allah subhanahu wataala yana cikin yin yarda da mika wuya ga ainihin shari'a Allah subhanahu wataala to sai dai akwai wata annoba guda daya akwai wata cuta daya wadda ita ke hana mutane daga ciyar wadda Allah subhanahu wataala ya bada umarni da ayita wannan cutar kuma ba komai bace face tsananin rowa tsananin mako wanda da yawa daga cikin mutane ɗabi'a suke nan mako da ruwa ka rasa ko mi za su da abin ko ina za su da shi bayan bugun zuciyarka yana nuna ma cewa ka kusa barin duniya fa ka kusa hita daga duniya ya kamata ka yi abin da ya kamata ka yi da dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka to wannan cuta ta mako ita ce take hana da yawa daga cikin mutane yin alheri domin zukata suna yin rowa da dukiya suna son su zanki lalaba dukiyarsu suna jinta zanki kidaya ta suna gani yanzu ta kai wuri kaza suna kyamar ta hita daga hannunsu matukar kyama to wannan ɗabi'a ce mara kyau wanda Allah subhanahu wataala gaba ɗaya alkur'ani ba inda Allah ta'ala ya yi wannan ɗabi'a sai dai ta kushe ta sai dai Allah ta'ala ya ta zargin masu ita ya ta bata masu ita to kenan dole ne musulmi ya rabu da irin wannan ɗabi'a wanda ya samu taimako da gudunmuwa da taufiki na Allah subhanahu wataala Allah ya kubutar da shi daga ainihin sharrin makon zuciyar shi ran shi ta yarda ta ji daɗi ta yi farin ciki da ciyarwa mai amfani gare ta sai Allah ya ce to wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda ya saba ma rowa da mako na ran shi Allah ya ce to waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna ma'ana sun samu abin da kowa ke nema domin duk inda musulmi yake yana neman aljanna sun tsira daga abin da suke tsoro inda musulmi yake yana tsoron kai ya je jahannama ne to kuma ba yadda za ka samu aljanna sai ka yi abin da Allah ya ce duk wanda kake iyawa sai ka yi kuma ba yadda za a yi ka tsira daga jahannama dole sai ka guji abin da Allah subhanahu wataala ya ce a guda sa'annan za ka tsira daga wutar jahannama wutar nan mai tsananin zabi wadda Allah ya ce mata wa qudu hannasu wal hijara mutane da duwatsu su ne itacen wutar jahannama to ba yadda za a yi ka tsira dole ne sai ka yi bi dole sai ka aikata abin da Allah ke so kuma ka bar abin da Allah subhanahu wataala ya hana kai gaba ɗaya ma rayuwar ɗan adam duk umarnin da Allah zai bashi dalin da Allah ta'ala zai bashi yana shiga karkashin mi wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna gaba dai ba ma sai wurin taimako addini ba ba wurin ba sai wurin ciyarwa ba ko ina gaba daya wannan aya tana aiki saboda haka kenan duk wanda ya samu kanshi shi tana da tsananin rowa tana da tsananin mako ba ta mika wuya ga abin da Allah subhanahu wataala ya ba ta umarni ta yi ta yi rowa ta rike gingingim da abin da Allah subhanahu wataala ce ta saki ta bada to wannan bawan ba yadda za a yi rabautar gidan aljanna wannan bawa ma yayi asara ta duniya kuma yayi asara ta lahira Allah ya baka kai ka ki badawa kuma shi ne yace ni na baka ka dauka ka bada amma ka rike gingingim hatta bukatar kanka ba wani lokaci sai ka ki biya saboda mi saboda tsananin san wannan dukiya saboda tsananin mako da kake da wannan dukiya ranka ma tana jin wani abu tana son ta wani abu kawai sai ka hana ta ballantana iyalinka ballantana yayanka ballantana uwaye ballantana dangi ballantana dangin uwaye mutum ya rike gingingin to duk wanda yake irin wannan rayuwa ya tabe duniya haka ma ranar lahira ya tabe Allah ba marowaci bane Allah bai kyauta ne karimun ne annabin shi mai kyauta ne, ƙur'ani mai kyauta ne, to ina muka samu rowa, daga ina muka gaji rowa, alhali Ubangiji ma Allah bai mana rowa ba, duk wani limfashi, duk wani kallo, duk wani ji, duk wani motsi, duk wani kawo da muke yi, duk da kyautan Allah ne subhanahu wataala, to dan mi mu za mu yi rowa, ake kamata mai rowa ba. to duk mai rowa to dan uwan shedan duk wanda yake daukan abu yana badawa ba ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya ce a bada ba shi ma wannan dan uwan shedan saboda haka gaba ɗayan su da wanda yake hanawa da wanda yake daukar dukiya ya bada inda bai kamata ya bada ta ba dukkan su waɗannan makiya Allah ne Allah subhanahu wataala baya son waɗannan mutane to amma wanda rashi ta zamanto wato zuciya ce mai rangwame mai kyauta mai alheri mai natsuwa mai farin ciki da shari'a Allah subhanahu wataala mai neman yardan Allah subhanahu wataala to wa irin wannan ranfa ita babu abin da ke tsakaninta da aikin da Allah ya dora mata kawai sai in bata san wannan aikin ba idan dai ta san wannan aiki to sai ta aikata dai inda ta gyara gangami ana shela ana sanarwa ana neman taimako to wannan ran za ta rugowa da gudu ta kawo gudunmuwarta saboda ta riga ta san alfanu da alkhairi da amfanin da yake cikin ciyarwa da taimako da kuma ainihin kama ma addinin Allah subhanahu wataala ya kashi to da haka ne bawa zai zamantowa ya rabauta sannan ya ci nasara kuma ya tsira dukkan tsira duniyar shi da lahirar shi ya samu abin da yake nema ya samu abin da yake so a wurin Allah subhanahu wataala sannan Allah ta'ala ya ƙara dai jan hankalin bayan shi cewa in tuqridullah qardan hasana idan kuka ba Allah rance mai kyau rance mai kyau shine ciyar wadda aka yi ta da dukiya ta halal sannan bawa ya nufi Allah da ita ya nemi yardan Allah da ita kuma ya bada ta inda ake bukatar ta to shi ake ce ma qardun hasan wato rance ko kuma bashi wanda yake kyakkyawa Allah ya ce in kun ba da wannan to Allah subhanahu wa ta'ala wato zai ribanya shi gare ku mana ciyarwa guda dai Allah zai maida maku ita matsayin ciyarwa goma matsayin ciyarwa ɗari bakwai kai Allah subhanahu wa ta'ala ma yana ribanyawa ya linka ga wanda ya ga dama ya zuwa abinda Allah ta'ala ya ga dama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara tare da wannan rubanyawa da wannan linkawa da Allah subhanahu wataala zai maku kuma sai Allah ta'ala ya ce Allah zai maku gafarar zunubanku ma'ana saboda sadaka saboda ciyarwa da kuka yi zunubanku da Allah zai kankare maku su saboda zunubai Allah yana karkare su da mabarin sadaka da ake yi da mabarin kyautatawa da ake zuwa ga bayin Allah Allah ta'ala ya ce innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati zalika zikire lizakirin Allah ya ce lalle wato kyawawan ayyuka suna tafiyar da mugaye Allah ya ce wannan tunatarwa ce ga mutane waɗanda suke masu tunawa sannan Allah ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu sai ya rufe su da sunayen shi guda biyu masu girma masu daraja Allah ya ce wallahu shakurun halim Allah ta'ala mai yawan godewa ne ma'ana Allah ta'ala yana karɓan aiki ɗan kaɗan da bawaye ko yaya ka bada Allah ta'ala bai rena abin da ka bada sannan kuma Allah ta'ala in ya tashi ba tukuici akan alherin da kai mashi to Allah zai baka lada mai dimbin yawa sannan Allah ta'ala har yau dai mai godiya ne ga dukkan mutumin da yake jimirin walalu yake jimirin abubuwa masu nauyi domin Allah subhanahu wataala mutumin da zai taso daga wuri mai nisa don ya zo masallacin juma'a duk wahalar da yake sha wani kasa yake tawowa dan dai isa wani masallaci da nan yake samun natsuwa ya sallah kaga duk wahalar da yake sha baya ginta so yake Allah ya baya lada to wannan Allah ta'ala yana godiya gare shi kuma Allah yana kaunar shi da wanda zai tashi daga gidan shi yayi tayya mai nisa dan neman ilimi ko dan ya sauraro wa'azi ko dan ya ji magana Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma dan ya je yayi zumunci ko ya je ya ga mara lafiya ko ya je ganin wani malamin shi ko wani abokin shi ya sha wahala mai yawa amma duk ba ya ganin ta saboda ya san aikin Allah ne ba zai tafi gaban za ba sai Allah subhanahu wataala ya saka mai da alheri to Allah ta'ala dai yana son irin wannan bayi da Allah ta'ala yana yin godiya ga ire-iren waɗannan bayin Allah din ma'ana wanda aljihun shi zai sha wahala a lokacin da yake ciyarwa a lokacin da yake ɗauka abin shi ya bada kamar waɗannan ayyuka da na iske imamu khalid yana muku bayani game da su waɗannan ayyuka da ake so ku hiddo abubuwan da Allah ya sauƙaƙe muku ku bada wannan aiki aiki ne namu na kowa ba aikin wane da wane bane ba wasu za su amfana da shi ba dukkan mu za mu taruwa gaba daya mu ci amfanin wannan aiki wuri ne da muke haduwa mai sallan karamar sallah da babbar sallah a cikin shi to ya kamata wannan wuri a same shi da kyakkyawan yanayi a same shi da yanayi mai kyau bai kamata a ce hili idi ba ba ya da tsari ba ya da tsafta mutane na tsallakawa na ketarawa suna bawali suna bayan gari a ciki ba a ce duk shekarar an zo sai an sha wahalar share shi kamar ba na ake bauta ba Allah subhanahu wataala ba to ya kamata a ce wannan wuri kamar kowane wuri yake yana da ainihi rabo na samun tsafta da ainihi haske da inganci da nagarta ta yadda baka tsantsanin wurin ko da ka zanna hilin idi a ranar sallah idi kana jira a ta da sallah baka tunanin baka tuno waɗannan kazantocin da ka zanki gani dama wurin haka yake tsaftace wuri ne mai kyau to haka din ba zai yiwu ba sai da taimakon ku kun ga ku ne kuka taimaka aka kewaye wannan wurin aka mai katanga ga yanan bannar ta rage matsaloli da kazamtar da ke ga wurin ta rage to amma dai har yanzu da sauran rina aka ba tunda ba a rufe masallacin ba yana bukatan kohobi to saboda haka ku taimaka Allah subhanahu wataala zai taimake ku ku bada Allah zai ba ku ku yi gudunmuwa kuma Allah ta'ala zai muku gudunmuwa ta musamman a duniya da lahira kar ku gaji dama duniya Allah ta'ala ya yi mu da haka ne kamar yadda ba mu gaji da yin sallah ba to ba za mu gaji da taimako da sadaka da ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba to duk wanda aljihun shi sha wahala a lokacin da zai ɗauka wannan gudunmuwa ya bada ta ainihin wannan gyaran masallaci da za a yi da kuma mota da ake so a saye saboda gudanar da ayyuka ta majalisar malamai duk wannan ku ne za ku ɗauka ku bada da kuma ainihin ainihin ɗakin shan magani da kula da lafiyar mutane kayan aikin da ake so su ma a saye saboda kulawa da lafiyar mutane wanda yake can sai ta ihya sunna wannan wuri nan yake na ake so a gudanar da waɗannan ayyuka to duk dole sai aljihunan ku sun sha wahala sai kun sa hannun ku cikin aljihunku kun ɗauko kun bada rana ya ce kun bada yau ma ku bada kan ku gaji rana ya ce ma ku bada ranar da ake gudanar da wa'azin nan ma ku ɗauka ku bada duk wanda ya bada Allah zai bashi Allah ta'ala cikin hadisul kursi yace ya ibn adam anfiq yunfaq alayka kai dan adam ka bada kai ma za a baka wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah yace ta abin da kuka dauka kuka kashe kuka ciyar ko yaya abin yake to Allah subhanahu wataala zai bayyana maku shida fiye da abin da kuka bada saboda haka kenan ba abu ne da za a gajiya ba duk wanda ya bada ka bada ka dan Allah ya baka mai yawa kuma Allah ya gode maka kuma ka samu kaunan Allah ka samu soyayyan Allah subhanahu wataala Allah ya nuna ma mala'iku cewa wani da ya dauki kaza ya bada a aiki da ake na kaza ina shaida maka ina kaunar shi ina son shi wannan bawa na ne saboda ya rena abin da ke aljihun shi ya dauka ya bada saboda girma na to ku yi kokari kar ku rena abin da za ku badawa kuma kar ku gaji da abin da za ku badawa ku yi koyi da mala'iku da Allah ta'ala ya ce, Yusabbihunan laila wannan haura la yafturun, tasbihi suke dare da rana ba su gajiya, kuma kan ku gaji da ɗaukar abin ku kuna badawa, wannan abin kun bada kan ku kuka yi ma, don kan ku kuka yi, man amila salihan fali nafsihi, duk wanda ya aiki mai kyawu ya yi ne don kan shi, wa mana sa'afa alaiha wanda kuma ya bata ya yi mugun aiki, shi ma ya yi ne don kan shi. wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah malicin ka ba zalunta kowa duk abin da kai zaka same shi a wurin Allah subhanahu wataala to haka ma Allah ta'ala yake halim Allah mai hakuri ne baya yin gaugawan kama wanda ya saba mashi sai dai Allah yana jinkirta mashi amma ba Allah bai kyale shi amma Allah zai saurara mai yayi ta bashi dama yayi ta bashi dama wata kire shiryu in ya ki shiryuwa to Allah zai tabba shi ya kama shi wa kadhalika akhdhu rabbika إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka kamun Allah ta'ala yake in ya kama mutane kamun Allah subhanahu wataala kamu ne mai tsanani saboda haka mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah mu yi biyayya ga Allah subhanahu wataala abinda Allah ke ce mana ayoyin nan na ciyarwa suna nan barkatai kun ji wasu wurin liman khali ya karanto maku waɗannan ayoyi daga cikin ayoyin da suke kwadatar da mu suke ji hankalinmu a bisa mu dauki dukiyarmu mu bada da a yi ma Allah subhanahu wataala dan a yi ma addinin Allah subhanahu wataala aiki Allah kau ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbita qadamakum ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah in kun taimaki Allah to Allah zai taimakon ku ya za mu taimako Allah za mu taimaki addinin Allah za mu taimaki masallatai waɗanda ake bauta ma Allah ciki za mu taimaki makarantu waɗanda ake karantar da addinin Allah a ciki za mu taimaki filaye da ake zannawa a karantar a wayar da ka al'ummar musulmi game da addinin Allah subhanahu wataala za mu taimaki marayu za mu taimaki gajiyayyu za mu taimaki nakasassu masu bukata ta musamman za mu yi ayyuka na alheri masu tarin yawa za mu taimaki malamai su yada addinin Allah almajirai su je su nemi ilimi duk wannan taimakon Allah ne to in kun dauki abin da ke ga hannunku kuka taimaka ma ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi to kuma gaba in kun zo neman taimako wurin Allah Allah ta'ala zai taimake ku kuma Allah zai tabbatar da kababon ku akan addinin Allah za ku mutu cikin rayuwa mai daɗi mai albarka saboda haka dan mutum ya ki badawa can shi ya sani ya cuci kanshi bai cuci kowa ba bai cuci Allah ko annabi ko Qur'ani ba bai cuci musulunci ba bai cuci musulmi ba kan shi ya cuta duk wanda ya dauka ya bada zai dauka ranar alkiyama gashi Allah na cewa in tuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lakum in kun ba Allah rance mai kyawu Allah zai rubanya shi gare ku idan Allah ya rubanya ba ku ya ba kula dai ta duniya da lahira kuma Allah zai muku gafara zunubanku akwai wanda ba ya san Allah mai gafara zunubai to Allah ta'ala mai hakuri ne in ba ku yi ba ba kama ku zai ba amma yana jiran ku ba akwai ranar kiddillanci shi yasa Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka Allah ta'ala mai yawan rahma ne amma saboda yawan rahma shi shi yasa yake kyala bayi ba dukkan bawan da ya mai ba daidai ba kawai kai tsaye sai ya kama shi ba law yuwakhiduhum bima kasabu da Allah na kama bayi saboda abin da suke aikatawa na aika aika na ayyukan asha wayanda Allah ta'ala ba ya so yanzu jiya ayyukan da matasa suka yi sakamakon farin cikin wannan rana da ake yau ta sallan ma'aikata gamuwan mata da samari raye-rayen banza shegantaka iri-iri da shaye-shaye da Allah ta'ala dan adam ne mai kama mutum saboda ya yi laifi kai tsaye da gaba ɗaya ba su sha ba da Allah ya gaba da su amma saboda Allah mai haƙuri ne sai ya bar su malamai su tunatar da su cewa irin wannan mugu aiki da wannan muguwar shiga da irin wannan muguwar haɗuwar da suka yi ta farin cikin daren sallah ne na ma'aikata ba daidai ba ne su tuba su gyara su ‘ya'yan musulmi ne ba ‘ya'yan arna ba ne ba ‘ya'yan maguzawa ba ne ‘ya'yan musulmi ne waɗanda ya kamata a same su cikin waɗannan lokuta suna kiyamun laili suna karatun alkur'ani suna istighfari ko kuma suna kwanci suna hutawa amma sai su ƙarar da daren su wurin masha'a wurin shegantaka wurin sabon Allah subhanahu wataala duk wannan yana cikin hakurin Allah subhanahu wataala da Allah ya ga dama sai ya sabkan musu da mala'ika guda ɗaya din shafe su gaba ɗaya da Allah na kama mutane da abin da suke aikatawa la ajjala lahumul azab wallahi da Allah ta'ala ya kama su na azaba da kaukawa sai dai Allah subhanahu wataala ce ballahum mau'idun a mutane suna da alƙawari da abin da kake zaka dawo wurin Allah ka rabu da kowa ka rabu da masoya ka rabu da ƴan mata ka rabu da ka rabu da kowa zaka dawo kai kadai za a saka cikin kabarinka ba ka tare da kowa a lokacin da Allah subhanahu wataala zai maka abin da ya kamata ya maka lan yajidu min dunihi maw'ila wannan alƙawarin Allah ta'ala yace in ha yazo to shikenan ba za su samu wurin tserewa daga wannan alƙawari na Allah subhanahu wataala ba saboda a takaice da yan musulmi ciyarwa akan hanya addinin Allah subhanahu wataala akan ayyuka waɗanda suke amfani da al'umma musulmi abu ne mai kyawu aiki ne daga cikin ayyuka na alkhairi sadaka ce daga cikin sadakatun jariya ko bayan ba kanan ka sa hannun jarinka ciki ka san hannun jari kana iya sa dukiya ka shekara wajen ɗari kana ɗauka duk lokaci lokaci riba ta taru sai ware wani abu an baka to haka shi ma wannan hannun jari ne kake sawa tsakaninka da Allah subhanahu wataala domin da ma Allah ya ce inna Allah ishtari min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ta'ala ya sai ga mu'minai rayukan su da dukiyoyin su saboda haka Allah ya sai dukiyarka ma'ana ka kai kokari ka sadaukar da dukiyarka ga Allah subhanahu wataala me zaka samu wurin Allah aljanna ka Allah zai baka gida aljanna sakamakon ka dauki dukiya ka bada saboda haka mu bari ma Allah ta'ala ruwa duk lokacin da aka ce ana neman taimako ana neman gudunmuwa ana neman ciyarwa domin a raya wasu ayyuka daga cikin ayyuka na addinin Allah mu bar ja baya Allah ta'ala ce hantum haula'i shin ku ne waɗannan tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku domin ku ciyar da dukiyar ku a cikin ya Allah wa minkum man yabkhal ake samun marawaci a cikin wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi to duk wanda ya rowa ya san ya makan shi rowa ne ba ya cuci kan shi ne dukiyar nan da ya tara rayuwar nan da yake dubbar ta za ya dawo don Allah subhanahu wataala to kaga kenan Allah ta'ala yana mana faɗa saboda haka mu yi kokari bayan an kare sallah yan aka ji za su ci gaba da yawatawa cikin ku kowa ya doki abin da Allah subhanahu wataala ya kore mashi ya bada kuma rana ya ce kuma kullum ma ka neme ina ake kai wannan gudunmuwa ka je ka samu ka bada dukkan ka kake madara yayi da wannan ibada ce kake ta dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka kamar yadda kake bada da jikinka ka yi azhar ka yi lasar ka yi magariba ka yi shayi ka yi asuba ka yi nabulbili ka yi azumin litinin da alamis ka yi azumin kwana uku na kowane wata ka yi azumi da gobe ka ce duk wannan jikinka ne kake ba to dukiyarka ma yadda jikinka ke shan wahala ya kamata dukiyarka ma ta zaki kalabaita tana shan wahala a wurin yi ma addinin musulunci hidima wannan shine koyi da yanayi annabawan Allah da mabiyansu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda ba su yi maza Allah ruwa da dukiyoyinsu ba Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka bada Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi kuma Allah ya mai mana shi da alkhairi duniya da lahira kuma sakamakon shi Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da zaman banza Allah ya raba mu da zaman kashe wando Allah ya raba mu da lalacewar kasuwanci Allah ya raba mu da ainihi tawarbarewar tsaro da rishin tsaro da rishin zaman lafiya gaba daya albarkacin wannan ibada Allah ta'ala dukkanin bukatun mu Allah ka biya mana su ya Allah dukkan kukan da muke Allah ka shayi mana wayen mu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka mana karshen duk wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah waɗanda suke son su kara kunna mana ita ya Allah ka shirya su ya Allah in ba su shiriwa kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah duk wata tafiyar banza wadda za ta kawo ma ƙasa ci baya ta kawo ma addini ci baya Allah ka hidda hannun matasan mu daga ciki Allah Allah kada ka sa su goyi bayan ta ya Allah Allah ka sa su ita ya Allah Allah ka sa su kyamace ta ya Allah Allah ka ba su ilimin addini ya Allah ka ba su ilimin zamani wanda za su amfanin addinin mu da ƙasar mu da al'ummar mu ya Allah Allah ka jiro kan mu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya sai ya tsaye da sunna